ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha shida ne ko ga watan zulƙida hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da shida ga watan shida shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na ammar bin yasir da ke cikin wannan unguwa ta hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin alhalal wal haram fil islam littafi ne wallafar babban malami dr yusuf bin abdullahi al-qardawi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na ɗari da ɗaya a cikin wannan littafi a darasi na ɗari daidai da muka gabatar satin da ya wuce mun tattauna ne game da attatayyur attasha'um shu'umci ko camfi eh camfi wato camfa wasu abubuwa ko camfa wasu wurare ko camfa wasu zamaninnika ko camfa wasu ababen hawa ko camfa wasu mutane da wani haka daga cikin camfe-camfen da kasuwarsa ke ci wato ada kuma bata gushe ba har yanzu tana ci a wajen da yawa cikin jama'ar musulmi da kuma ɗaiɗaikunsu da can da kuma yanzu mutanen annabi nuhu sun canfa annabi nuhu da waɗanda suka yi imani da shi mutanen annabi salihu kai tsayyar na bika wa biman ma'ak haka mutanen annabi musa sun canfa annabi musa lokacin da wani abu na musiba da ainihin wato azabar allah ta saukar musu sakamakon wato kangarewa manzannin Allah ko manzo annabi Musa alaihi salam da kuma karyata sakon da ya zo da shi sai Allah ta'ala ya jarabce su da bala'o'i sai suka jingina wannan bala'in zuwa ga shi Musa da kuma ainihin wato mutanensa suka ce ya tsayyaru bi Musa wa mamma'a haka kuma ainihin wato ba a gushe ba kafirai batattu suna camfe duk lokacin da wani bala'i ya faɗo musu sakamakon kangarewa masu kira zuwa ga addini gare su to haka jahiliya ta larabawa ba su gushe ba suna da ainihin wato dogon tarihi da kuma ƙudurce-ƙudurce mabambanta game da abin da ya shafi camfi har zuwa lokacin da dai musulunci ya zo ya rugurguje ainihin wato camfi ya kuma mayar da mutane zuwa ga tsari na hankali tsari miƙaƙƙe irin na addini annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayanin cewa camfi tare da bokanci da tsafi duk zubi ɗaya ne in har mutum ya yarda da canfi to za ka sami alaihi wasallam ya ja kunnuwan mu kware da gaske game da camfe-camfe zuwa wajen bokaye zuwa wajen matsafa 'yan tsubbu masu bugun ƙasa waɗanda suke raba mutum da Allah suke da'awar sanin gaibu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ce laisa minna man tatayyara aw tutayyara la aw takahana aw tukuhina la aw sahara aw suhira la a wani gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-iyafatu wa tiyaratu wa darq min al-jibt al-iyafatu bugun kasa kenan kaga shi ma kasuwarsa tana ci a yanzu za ga wani malamin yana fantama kai ka ce karantar da mutane addini yake a'a kawai tsafi ne da buge-bugen kasa da da'awar sanin gaibu da ba su labarin irin abin da zuciyarsu take so suke ba shi kuɗi da haka nau'i ne na bokanci da dark da kuma aljibt da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa min aljibti al'iyafatu wa tiyaratu wa darq min aljibt wato yana daga cikin bautar wani Allah canfi yana daga cikin bautar wani Allah bugun ƙasa da makamantan haka to mun yi dogon bayani game da abin da ya shafi canfi ɗin nan da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi ta jan kunne da tsawatarwa game da abin da ke ainihin wato kai mutum zuwa ga canfi da kuma gaskata canfin da haɗarin da ke cikin gaskata canfi da kuma cewa canfi wani abu ne wanda zai yi wahala ka sami mutum baya ɗan jin ire-iren wannan yanayin na canfi a zuciyarsa to kawai annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya ba mu shawara dan kar mu zama mun gaskata canfi ko da ka canfa wani abu ko wani abu ya faru ka ji a zuciyarka ka canfa shi to abin da zai faru shine abin da kai niyya yi karka fasa idan tafiya ce ka ci gaba da tafiya in wata harka ce karka fasa kulla ta ka ci gaba da kullawa domin fasawa din sakamakon abin da ya darsu a zuciyarka na canfi yana daga cikin gaskata canfi din wannan da yana daga cikin abin da ainihin wato muka karanta satin da ya gabata to mun fara shiga wata gaba da yace la asabiyyata fil islam mun dan shiga ciki ma lokaci ya cin mana da haka zamu tashi a daidai wannan gaba insha Allah qala al muallif rahimahullahu ta'ala la asabiyyata fil islam babu bangaranci da kabilanci a addinin musulunci babu addinin musulunci ya yi fatali da kabilanci ya yi wancakali da abin da ya shafi bangaranci da haka la asabiyyata fil islam babu ni dan bangare kaza ne ko ni dan kabila kaza ne ko ni dan family kaza ne ko ni dan kasa kaza ne wannan kasance kabilanci bangaranci bambancin yare bambancin launin fata wannan duk yana daga cikin abin da musulunci da ya zo duk ya share shi wanda ya fi kowa a wajen Allah wanda ya fi kowa bin dokokin Allah ba ruwan Allah maɗaukakin sarki daga wani yanki ka fito ba ruwan Allah maɗaukakin sarki daga wace ƙabila kake biyarin ba ruwan Allah maɗaukakin sarki da launin fataka abinda Allah ta'ala yake kula da shi shine aiki da kuma ainihin wato kiyaye dokokinsa shikenan kawai wa kana awwalu ma sana'ahu al-islamu fi zalika farkon abinda musulunci yayi game da wannan kabilanci da bangaranci an ahala turaba ala al-asabiyya musulunci yayi kokarin wato zuba ƙasa ya turbuɗe wannan ɗabi'a marar kyau ta al'asabiya wato ƙabilanci ko ɓangaranci bi kulli suwariha da dukkan nau'o'insa ɓangaranci bambancin ƙabila bambancin yare bambancin launin fata wannan yana daga cikin abin da musulunci da ya zo ya tona rami ya zuba shi a ciki kuma ya mai da ƙasa ya binne a mabiyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ka kalli sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga kowane irin bangare daga cikin bangarori akwai kowane irin nau'in mutane kana iya samun su cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna cikin sahabbai ba ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam da launin fatar su da ƙasar da suka zo da yaran su sun zo sun yi imani sun mara wa annabi baya sallallahu alaihi wasallam sun samu wannan daraja ta sahabbantaka ba tare da la'akari da inda suka fito ba ba tare da la'akari da irin yaren da suke yin magana da shi ba dan musulunci ya riga ya gama da wannan matsala wa harrama ala almuslimina an yuhyu ayya naz'atin min naz'atiha kuma musulunci ya haramta wa musulmi su rayar da kowace irin rigima daga cikin rigingimu na ɓangaranci ko ƙabilanci ko yare ko launin fata musulunci ya haramta wani musulmi ya dinga ai mu hausawa ne ba wanda ya isa kaza kaza mu yan arewa ne mu yan yan najeriya ne a mu yan kabila kaza ne a musulunci harrama alal musulmina ya haramta wa musulmi an yuhyo bayan musulunci ya kashe waccan muguwar ɗabi'a ta jahiliyanci ya turbuɗe ta a cikin rami sannan musulmi su zo su sake tono ta su sake farfado da ita rigingimu irin na bambancin kabila rigingimu irin na bambancin yare rigingimu irin na bangaranci ya kuma dawowa bayan an riga an wuce gurin a komar da mutane back to square one wannan yana daga cikin abin da musulunci ya haramta aw yad'u ilaiha ko a samu musulmi suna kiran mutane zuwa ga bangaranci zuwa ga kabilanci zuwa ga launin fata zuwa ga ainihin wato yare wa a'lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam bara'atahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da bara'arsa ya bayyana da barrantarsa da baran barantinsa mimman ya fa'alu zalika ga duk wanda yake yin haka duk wanda ya zo yana kokarin ya dawo da kabilanci ko yana so ya dawo da ɓangaranci ko launin fata ko kaza ko kaza annabi ba a ɓoye ba a fili ya bayyana ba shi ba shi shi ma ba shi ba shi ƙal annabi sallallahu alaihi wasallam ce man kutila duk wanda ya shiga rigima har aka kashe shi ta hata immiyatin ya lil asabiyya wato ta hata rayati immiya a ƙarƙashin tutar jahilci da rashin kan gado da rashin tsari da rashin sanin me ya jawo rigimar me kawai tunda dai da yankin su ake shi ma ya shiga tunda da kabilar su a ciki kawai ya shiga tunda da dan gidansu ake fada ba ruwansa da tambayar me ya faru kawai zai kwaba riga shi ma ya shiga to da yaje kuma sai aka bubbuge shi aka ji masa rauni ko aka kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce man qutila duk wanda aka kashe shi ta tarayati immiya immiya shine amrun majhul la yu'rafu annahu haqqun aw batil wato al'amarin da kai ma baka san kansa ba gaskiya ne ko ba gaskiya bane kawai ka shiga ciki shine immiya kawai kaga yan yan kabila ku sun dauko su tuta suna Allahu akbar kawai sai kai ma ka shiga cikin su me ya faru kai ma baka sani ba sai bayan an gama aka ce wai me wai me kawo wannan rigiman ne baka ma sani ba ka koma kamar lokacin jahiliya kamar yanda wani mawaki Furaid wato Furaid ko Quraid bin Unaik wato attamimi yake yin wani baiti yake cewa qaumun idan sharru abda najizaihi lahum wa wasu mutane ne wanda idan sharri ya wato wato idan sharri ya wato ya bayyana da fika gare su daro ilaihi su ma sai su yi ca su yi kansa zarafatin wa hudana ma'ana jama'a jama'a da kuma daidai daidai to ba shi bane mahallin shahidin da nake sun da ya kirawo su fin na'ibatin suka ganshi a cikin musiba alama qala burhana sai wai me dalili akan abin da ya faɗa kawai da ya ce wayannan ne kawai su ma sai su faro wayancan to wannan kaga jahiliya ce baka san me ya faru ba daga ina aka taho me ya jawo abin kawai kai ma tunda dai da Hausawa a ciki kai ma ai Bahaushe ne kawai sai ka shiga tunda da dan arewa a ciki kai dan arewa ne kawai sai ka shiga tunda kai ba Fulatani ne kuma da Fulani a ciki sai kai ma ka shiga tunda kai ba Barbare ne kuma da Barbare bari ake kawai sai ka shiga Bahaushe ne kai da Hausawa kawai sai ka shiga wannan shine ta hata rayatin immiya me yasa ka shigan baka sani ba me ya jawo rigimar baka sani ba wasuwaye masu gaskiya a rigimar baka sani ba suwaye akan ƙarya a cikin maganar a cikin rigimar baka sani ba kawai yan yankin ku ne yan bangaren ku ne yan yaran ku ne launin fatar ka ne bangaren ku ne shikenan kawai shine dalili shine man qutila duna wato ta hata rayati immiya yad'u asabiyatan yana kira zuwa ga kabilanci da bangaranci wa yuqatilu lil asaba kuma yana yin yaƙi lil asabiya ko lil asaba saboda jama'arsu yankinsu da 'yan ɓangarensu ake yi manzala ce falaisa min ummati baya cikin al'ummata abinda musulunci ya sani ko ɗan gidanku ne ba shi da gaskiya ka ce ba ka da gaskiya shi ne abinda musulunci ya sani musulunci bai san a ka goyi bayan naka ko da ba shi da gaskiya wannan ba tsarin musulunci ba ka goyi bayan yankinku ko ɓangarenku ko ƙabilanku ko da su ne akan ƙarya wannan ya saba da koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa annabi yace man qutila duna rayatin immiya duk wanda aka kashe shi ta ta rayati immiya karkashin irin wannan tutar ta rashin kan gado da rashin sanin su waye ma akan daidai ko akan kuskure yaghdabu lil asaba kawai yayi fushi ya fusata lil asabati saboda da jama'ar su ake da yankin su ake da yan kabilar su ake wa yuqatilu ya yi yakin ne fa lil asabata saboda da jama'a su a ciki fa laysa min ummati manzo Allah yace baya cikin al'ummata wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi a cikin al-imara hadisi mai lamba ta 1848 hadisi ne na sahabi abi huraira Allah ya kara masa yadda a wani hadisin kuma wa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qutila tata rayati immiya man qutila tata rayatin immiya yad'u asabiyya أو ينصر عصبية faqitlatuhu jahiliyatun wai duk wanda qutila aka kashe shi ta tarayatin immiya a ƙarƙashin tuta immiya ta goyon bayan yanki ko ƙabila ko ɓangarensu ba tare da sanin suwaye akan gaskiya ba ya du'u asabiya yana kiran mutane zuwa ga ɓangaranci zuwa ga ƙabilanci auyan suru asabiya ko yana taimaka wa yana goyon bayan yankinsu ko ɓangarensu ko ƙabilarsu faƙitilatu sai kuma aka kashe shi a wannan yakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqitilatuhu jahiliyatun wannan kisan nasa kisa ne da aka yi na maguzanci kada ya dauka an kashe shi a wajen jihadi kada ya dauka an kashe shi ne wajen wata wani yaki na ɗaukaka addini ko na neman lada an kashe shi ne dan kabilanci dan bangaranci dan yanki dan yare dan kaza da aka faqitilatuhu jahiliyatun saboda wannan abin da ya shiga aka yi da shi jahiliyanci ne an yi shi tun zamanin jahiliya ne wannan hadisin shi ma imam muslim ya ruwaito shi a cikin al'imara hadisi mai lamba ta 1850 hadisi ne na jundub bin abdullahi al-bajali Allah ya kara masa yadda falamti yaza lillauni wato falamti yaza lilaunin muayyanin min al-bashar da aka babu wani fifikon daraja da wani launi abin ayyanawa yake da shi a cikin mutane babu wani jinsi cikin mutane da launinsa ya zamto wani zaɓaɓɓen launi yaza babu wani bambanci li launin mu'ayyan da wani launi yake da shi launin fata yake da shi ko dan shi fari ne ko dan shi baki ne da yake da shi wato min albashar daga cikin mutane ba shi da wannan daraja ba wani fifiko ba wani bambanci wala li jinsin khasin minan nas ko wani jinsin mutane a ce su kuma suna da wata falala suna da wata daraja suna da wani fifiko akan sauran mutane babu wala li raq'atin min al-ard ko wani yanki na ban kasa a ce ayi daga yanki kaza zuwa yanki kaza wannan yankunan sun fi kowane yanki daraja da falala da ɗaukaka a wajen Allah madaukakin sarki wala yahillu li muslim a karkashin haka baya halatta ga musulmi an ya ta'assaba ya kafe ya nuna ra'ayin riƙau li launin ala launin wato game da wani launi akan wani launi ya zo a yi ta jidali da shi a yi ta tashin hankali da shi a yi ta faɗa da shi kawai saboda yana ƙoƙarin fifita wani launi akan wani launi kawai shi fari ne don haka su ‘yan yaƙar baƙaƙen fata ne ko kuma shi baƙi ne don haka shi ko da yaushe yana ɗamara da yaƙar farar fata a nan babu shi a musulunci wala li qaumin ala qaumin babu wani fifiko da wasu mutane suke da shi akan wasu mutane ba kuma ya halatta mutum ya nuna kafiya da tsatsauran ra'ayi dan goyon bayan wasu mutane akan wasu mutane wala li iqlimin ala iqlimin ko wani yanki na duniya akan wani yanki wannan duk baya halatta ga musulmi ya haka baya halatta musulmi ya haka wala yahillu liman yu'minu billah wala ya hillu liman yu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta ga wanda duk yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira an yantasira li qawli ya zama mai goyen bayan mutanansa mai goyen bayan kabilarsu mai goyen bayan bangaren su da yankin su li mujarradin tisabihi ilaihim kawai dan shi yana dangantuwa ne zuwa gare su shine kawai hujjar yana goyen bayan su tunda su Hausawa ne da haka in suka zo suna rigima da biyarbe ko inyamuri ko dan wata kabila in ya zo shi goyon bayan nasa zai har ma a ce ai ka ai mu ban matsalan mu kenan su suna goyon bayan nasu mu ba ma goyon bayan namu a'a kamata ya ka goyi bayan naka akan gaskiya amma in yi rashin gaskiya goyi bayan wancan wanda ba naka ba wannan shine musulunci wannan shine tsarin musulunci su wa'yancan ka rabu da su ko nasu yana da gaskiya ko ba shi da gaskiya nasu suke goyon baya wannan kuma wani abu ne daban amma kai da kake ko kake bin koyarwar addinin musulunci kana tare da naka inda naka yake tare da gaskiya in naka ya saki gaskiya abokin ɗaya ɓangaren shi ne yake kan gaskiya sai ka mara wancan baya wannan ƙiyayya wannan ɓangarancin kada ya yi tasiri wajen danna gaskiya da kuma goya wa ƙarya baya ko an fahimci karatun da kyau wannan shine musulunci da kada a samu mutum ya ce ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira amma a same shi yana goyon bayan ƙabilarsu ko mutanensu ko 'yan gidansu ko yankinsu saboda me limujarradin tisabihi ilaihim kawai saboda shi ɗan nasu ne shine kawai dalili me hujja goyon bayan babu suna da gaskiya a shi ma bai sani ba su ne akan ƙarya kawai tun da yana dangantuwa zuwa gare su shi ɗin ɗan nasu ne kawai shi sa ya goyi bayan su muhiƙina suna da gaskiya kanu au mubdilina ko kuma su ne akan ƙarya mazlumina su ake zalunta au zalimina ko su ne azzalimai ba ruwansa la yasalu na akhahum hina yandabuhum ilki lokacin duk da ya ga ana yi da ɗan nasu baya tambayar me hujja me dalili kawai ya ga nasa ana ci kurkuɗa shi ko ana dukansa kawai maimakon ya shiga ya raba ya ji me ya faru waye akan gaskiya kar ka ga nakan an daddake shi an kayar da shi ƙasa in ka raba faɗan ka ji waye in koda yana ƙasan ka ji shine bai da gaskiya ka ce wani baka da gaskiya wannan yanayin da yake ciki baya sa ka kwaye baya ka goyi bayan sa akan rashin gaskiya da aka karka zama kamar mutanen jahiliya la yas'aluna akhahum hina yandabuhum fin na'ibati ala ma qala burhana ba sa tambayar hujja ko dalili hujjar su ko dalilin su kawai dan nasu ne shine kawai yana da gaskiya ba shi da gaskiya wannan ba shi bane abin kallo wa an wasila bin al-asqa qal an karbo daga sahabi wasila bin al-asqa Allah ya kara masa yadda qala yace qultu ya rasulullah na tambaye manzon Allah nace ya ma'aikin Allah mal asabiya wai menene bangaranci menene kabilanci fa qala sai yace an tu'ina qaumaka ala dhulm abinda ake kira kabilanci ko bangaranci ko kasanci shine ka taimaki mutanenka akan zalunci ka taimaki yan gidanku ko yan unguwarku ko yan kabilarka ko yan yankinku akan zalunci wannan shi ne asabiya in baka san kaga a farkon unwanin karatunmu na yauce aka yi la asabiyata fil islam to sai wasila bin al-asqa ya tambayi annabi wai me ake nufi da asabiya din nan ne ya makin Allah da aka ce kwata kwata babu ita a musulunci shine yace ka taimaki dan uwanka ko mutanenka akan zalunci wannan shine asabiya in dai kana da irin wannan a zuciyarka to kana da asabiya kana da wani wani hali kana da wata ɗabi'a cikin ɗabi'un maguzawa lokacin jahiliya wannan hadisin imam ahmad ya ruwaito shi a cikin musnad ɗinsa hadisi na 16989 waɗanda suka fitar da wannan hadisin sun ce hadisi ne hasan imam abu dawud a cikin al'adab ya fitar da shi hadisi na 5119 lafazin da muka karanta yanzu lafazinsa ne haka ibn maja a cikin alfitan ya ruwaito wannan hadisin hadisi mai lamba ta 3949 sai dai babban malamin hadisi likitan hadisi Nasiruddin Albani Allah ji kansa da rama ya raunana wannan hadisi a cikin littafin Sagayatul Maram wanda ta'aliki ne na wannan littafin Al-Halal wal Haram ka koma cikin shafi na 305 zaka ga abinda babban malamin hadisi Albani ya faɗa akan wannan hadisi wal hadithu shi yasa shi kansa babban malami Dr. Qardawi rahimahullah yace wal hadithu shi wannan hadisin da kaji wa in kana fihi ba'd ad-da'f ko da yake akwai wani nau'i na rauni a cikin sa fa inna ma'anahu muttafaqun alayhi amma ma'anar hadisin malamai duk sun hada akan akan wato ma'anar hadisin fa inna i'anatal qaumi domin taimakawa wasu mutane ala zulmi akan zalunci min sharril jahiliya yana daga cikin sharrin mutanen jahiliya a taimaki mutum a goyi bayansa a kan ƙarya an san ba shi da gaskiya an san shi ne azzalimi amma saboda ɗan ɓangaren ku ne ɗan yankin ku ne ɗan ƙabila ku goyi bayansa ku mara baya wannan yana daga cikin sharrin ɗabi'a cikin ɗabi'un jahiliya wa min aswa'i ma yusibul mujtama'at kuma yana daga mafi munin abin da ke samun al'ummar mu a yau da ka zama ala basiratin in dai kana son ka yi biyayya ga wannan addinin to sai ka zama ala basiratin kar ka zama kai ma kawai wagai ruhum kawai duk wata hayaniya ta zo kawai sai kai ma a ganka a ciki a duk abin da ya zo nutsu kaga ina musulunci ya ce kai sai ka sa kai kai nan gurin in za ka dinga shiga cikin kowace irin hayaniya to za a same ka kana fadawa cikin jahiliyanci da maguzanci irin na da wa qala ta'ala ubangiji ta'ala shi kansa ya faɗa da suka yi imani kunu ƙawwami na bilkis ku zama tsayayyu da adalci shi adalci so ake kowa kai masa ba in a babin adalci ba a so ka kalli ɗan gida sanayya in adalci kawai ba a so ka kalli wannan kuna ya tsama da shi wannan dama ba ku magana wannan girman kai ne da shi wannan ya zo baya sallama wannan ba mus a a Allah ta'ala cewa ya ayu wallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kunu ku kasance qawwamina tsayayyu bil da adalci shuhada alillah kuna masu ba da shaida dan Allah aka tambaye ka ba da shaida dan Allah walau ala anfusikum ko akan kawunan ku ne wani da Allah faɗi gaskiya me ya faru kace gaskiyar magana abin da ya faru ni ne ba ni da gaskiya shine kawai shine abin da Allah ya kira mu ya kira zuwa gare shi kenan kaga kat kenan ba magana ka goyi bayan mutanen ka ko yankin ku ba cewa aka ko kai ne baka da gaskiya an ce ba da shaida akan abin da ya faru ka ce gaskiya ba ni da gaskiya abin da ya faru ni na fara tsokana abin da ya faru ni ne na fara kai duka abin da ya faru ni na danne masa haƙƙinsa har kuma kaza da kaza ya faru walau ala anfusikum Allah ya ce ko da ku wannan gaskiyar ko da adalcin ko da shaidar akan kawunan ku ne awul walidai ne Allah ya ce kai ko da akan iyayenka ne ko akan iyayenku ne wane me ya faru ka ce gaskiyar al'amari kun san dai saboda mahaifina ne amma gaskiya shine bai da gaskiya ba za ka je ka ce a baba fa baka da gaskiya ba a'a amma dai ba za ka goyi bayan sa akan rashin gaskiya ba dan kai yace kai masa rashin kunya mahaifiyarka abin da ya faru gaskiyar al'amari ba ta da gaskiya kar ka goyi bayan ta dan ita ba baka ce abin da ya faru tsakaninta da kishiyarta abin da ya faru tsakaninta da mahaifinka abin da ya faru tsakaninta da makotanta to in ka zo kar kai ma ka zama mutanen jahiliya ka zama cikin mutanen jahiliya jahiliya la yasaluna aqahum hina yandabuhum fin naibati ala ma qala burhana ka ka zama ka babatawa babata to tsaya ka ji mana me ya faru kai baban nawa za ya a'a ba hauka ake ba musulunci ka tambaya me ya faru ilan aka yi bayanin cewa aka yi kai adalci ko akan babanka ne shi yasa aka ce ba wanda ya kai malaman hadisi adalci akwai wani cikin manyan malaman hadisi yana ta cewa wani ba kara karɓi hadisin sa za'ifi ne wani kar ku karɓi hadisi a wajensa za'ifi ne sai aka ce to baban ka fa yace shi ma za'ifi ne in ya ruwaito hadisi kar ku karɓa shine kawai ba ta iya kawai baban ka fa yace shi ma in dai a babun hadisi ne in ya ruwaito hadisi kar ku karɓa za'ifi ne a hadisi ala gafata malam ka tsaya akan gaskiya kai adalci ga kowa sai ka zauna lafiya da adalci sama da ƙasa suka tsaya abinda ake so ka fahimta kenan da adalci sama da ƙasa suka tsaya ko makiyinka ne faɗi gaskiya a kansa ko makiyinka kar ka zama har kafirai su fi ka adalci yanzu kafirai duk yayye su da annabi sallallahu alaihi wasallam wancan bai su za su ce mutumin kirki za su ce amintacce ne to ya ba da gaskiya su ce wannan kuma wata adawa ce kawai ku bata kawai ba za mu yadda ba amma su kansu sun yadda mutumin ba ba mai kirki sama da shi amma kai yanzu kuna faɗa da mutum a yin aka tambaya in ka ga yadda za ka yi wasan kura da shi kai kata kata da shi in gaya ma in a rubutu ne in a cikin whatsapp ne ya bata maka ko a social media kai kata kata da mutum kawai saboda ba kwa shiri da shi ko ba siyasa ku ɗaya ba ko kun samu saɓani ko kaza wannan rashin adalcin ba al'umman musulmi ya kamata su zama suna da shi ba san mutum ko kinsa wannan daban dalci dole ne ba sai kaga dama ba kuma zalunci haramun ne akan kowa karka zalunci kowa ko da da baki ne karka zalunci kowa karka yi wa mutum ƙarya don kawai ba ka sansa karka yi mai yarfe karka ɓata shi saboda kawai ba kwa shi Allah ta'ala ce ko da akan iyayenku ne ku ba da shaida ta gaskiya dan Allah wal aqrabina da kuma dangin kuma kusanta ku faɗi gaskiya a kansu ku yi adalci wa qala subhana Allah subhanahu wataala ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin kada ƴan tsama da ke tsakaninku da wasu mutane kada kiyayyar ku ga wasu mutane ta sa ku ala Allah ta'jilu ku yin adalci Allah sai ce i'jilu ku yi adalci huwa a ƙarabul taƙawa shi ne ya fi kusanta ku da tsoron Allah gaskiya wani ba na yinsa amma mutumin kirki shi ne adalci ba ka yin sa wannan ra'ayi ne ba ka yin sa amma dai mutumin kirki ne ka kuma faɗa shi ne adalci ya zo neman aurewa ne gaskiya ni ba magana muke da shi ba wani wata mu'amala tun da muka dan taba samun sabani amma za ku bashi ko ni ne ya zo neman yata in na cire waccan adawa da ke tsakani zan iya bashi mutumin kirki ne shine adalci ka saki matarka ya aure ta aka zo aka yi ma tambaya ka kansa faɗi gaskiya kada jin haushin ya aure tsohon matarka ta sa ka ƙi masa adalci ko kun gane karatun kuwa wannan adalcin fa yana da wahala ko yana da wahala Allah ta'ala ya ce wala yajri mannakum shana'alu qaumin kada kiyayyaku ga wasu mutane ta sa ala Allah ta'adilu ta sa ku kiyin adalci a kansu وعد النبي صل... سورة المائدة آية تتكوس وعد النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم الكلمة النبي صلى الله عليه وعدل النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم يا ديدي تادا كما جارة ونن كرم مغانا دين الكلمة كرم مغانا akwai wata karin magana tun lokacin jahiliya da annabi ya zo sai ya gyara ta da ya ga mai kyau ce sai ya mata kwaskwari ma sai ya gyara ta ta zama manufarta tana da kyau shine wa addala annabi sallallahu alaihi wasallam mafhum al-kalimati annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita wato yanda za a fahimci wani karin magana allati kana sha'i'atun fil jahiliya wanda karin magana ne da ya yadu ana fadin sa tun lokacin jahiliya wa ma'khudun ala zahiriha kuma ana yin amfani da shi a zahirin sa unsur akhaka zaliman aw mazluman su lokacin jahiliya shine a karkashin sa wancan baitin yake magana la yasaluna akhahum hina yandabuhum fin naibati ala ma qala burhana akan wannan suke wai ka taimaki dan uwanka ko yana zalunci ko ana zaluntar sa da aka su ba ruwansu da shine azzalimin shi yake zalunta kawai taimakon sa zasu in sun zo kawai sun ganshi a cikin neman yanayin neman taimako kawai za su taimaka masa to haka sai ya zama kamar karin magana unsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaki ɗan uwanka halin kasancewarsa shine azzalimi kuma ka taimake shi halin kasancewa shi ake zalunta da aka sai zama ba bambanci a kowane hali kawai ka taimake shi in shi ake zalunta goyi bayansa in ma shine mai zaluncin ka goyi bayansa wannan shine karin magana yadda yake a jahiliya to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya gyara wannan karin magana walamma qalaha sallallahu alaihi wasallam li ashabi shi sa lokacin da annabi ya faɗi irin wannan karin magana ga sahabbansa ba'da an rasakha fi qulubihimul iman bayan imani yayi zurfi ya kafu a cikin zukatansu da suka ji annabi wataran ya faɗi irin wannan karin maganar muridan biha ma'anan akhar duk da cewa annabi shi yana nufin wata ma'anar daban ba irin watan ta jahiliya ba ajibu sai suka yi mamaki ya annabi zai faɗi wannan karin magana da tun wannan kamar karin magana ne na lokacin tun muna lokacin jahiliya yanzu mun riga mun shigo musulunci imani ya zauna a zukatanmu kuma gashi annabi ya faɗi wannan magana sai suka yi mamaki wadahashu suka ruɗe wa qalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah hadha nansuruhu nansuruhu mazluman wannan dan uwan namu za mu taimake shi in shi ake zalunta sai mu hana a zalunce shi fa kaifa nansuruhu zaliman kuma ya za mu taimaki dan uwanmu bayan shine azzalimin qal sai annabi ya ce to a musulunci shi kuma tamna'ahu min adh-zulmi sai ku hana shi zalunci shine kun taimake shi kaji ba maimakon lokacin jahiliya in shine da gaskiya ko shine azzalimin sai ku taimake shi ya ci gaba da zaluncin in kuma shi ake zalunta ku taimake shi ku hana a zalunce shi wannan haka karin magana yake a jahiliya amma da aka zo cikin musulunci sai annabi ya gyara shi sai ce ku taimaki dan uwanku in ana zaluntarsa ku tattare ku hana a zalunce shi za a kwace mutum waya duk ga jama'a suna zazzaune hasan kamata ya su su kawo taimako za a zalunci mutum shine unsur akaka zaliman a mazluman au mazluman ba zai yi kowa ya kau da kai kawai ga zalunci kuru-kuru a bainar jama'a ana yi ku ɗebo sanduna da itatuwa ku zo ku ce ba shi wayar an fahimta wato unsur akaka zaliman in kuma yana suka ce to in shi ake zalunta wannan mun gane shine mu hana a zalunce shi to ya makin Allah in shi yake zaluncin bai ce ku hana shi zalunci kana zuwa ka ga dan uwanka shi yake zaluncin ka ce wannan zalunci ne ba daidai bane in shi ya kwato waya ka ce ba su waya su shi ne ka taimake shi ina fata an gane wannan shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara wannan karin magana wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin al-Ikrah hadisi mai lamba ta 6952 hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wa min huna malai ce to anan daga nan ne na alamu zamu gane anna kullu da'watin ashe kowace irin yekuwa da kira da kururuwa bainal muslimina da za a yi ta tsakankanin musulmi ila asabiyatin ikilimiya zuwa ga goyon baya irin na ɓangaranci ko ƙasanci domin asabiyatin ikilimiya shine nationalism ƙasanci kenan nationalism da aka duk wasu kiraye-kiraye da ake yi zuwa ga ƙasanci shine ila asabiyatin ikilimiya daga wannan karatun da muka yi yanzu za mu gane ashe duk wani kiraye-kiraye da ake yi wa musulmi zuwa ga ƙasanci au ila asabiyatin unsuriya ko zuwa ga rasi, wato racism wato zuwa ga bambancin launin fata inna ma hiya da'awatun jahiliya wannan ba wani abu bane face kururuwa ce da kiraye-kiraye irin na maguzanci na jahiliya da aka da kowace irin siga za a zo mutane a yi kiran mutane zuwa ga farfado da wannan maguzanci na jahiliya na nationalism kasanci ko kuma bambancin launin fata to ka sani innama wannan kiran ba wani abu ba ne face hiya da'awatun jahiliya kiraye-kiraye ne irin na maguzanci ya bara'u min hal islam wanda musulunci ya kakkaɓe hannunsa daga irin wannan kiran ya barranta daga wannan kiran wa rasuluhu manzan musulunci ya ce ba ruwansa da irin wannan kiran wa kitabuhu littafin musulmi alkur'ani ya barranta daga wannan kira haka ba kira bane da za a zo a raba shi zuwa ga addini ba shi da gurbi ba kira bane wanda za a jingina shi zuwa ga manzo Allah manzo Allah ya ce ba ruwansa da wannan kiran ba kira bane wanda za a raba shi a nemo ta hujja cikin alkur'ani babu ita an fahimta fal islamu dan haka musulunci لا يعترف بأي ولاء لغير عقيدتي musulunci la ya atarifu baya yadda bi ayi gairi aqidatihi in ba irin ta aqidan musulunci bace ba ruwansa da wannan kira musulunci baya yadda da kowace irin biyayya da kowace irin jubunta da soyayya li gairi aqidatihi in dai ba ba ta dace da aqida ta musulunci ba wala bi ayyi rabitatin musulunci ba ruwansa da kowace irin alaka ghairi ko ghaira ukhuwatihi in ba yan uwantaka irin ta musulunci ba wala bi ayyi fawasil musulunci ba ruwansa bai kuma yarda da kowane irin bambance bambance ba tumayyizu bainan nas da za su dinga bambance tsakankanin mutane gairil iman wal kufur in ba imani da kafirci ba kawai sai dai a samu masu imani dukkaninsu a kowane yanki suke a kowace irin kabila suke kowane irin launin fata ne suke wato suke da shi suna rukuni ɗaya ne duk abu ɗaya ne kafirai daga kowane yanki suke a kowace kabila a kowane irin launi suke da shi suna ɓangare ɗaya wannan shine kawai tim biyu ne ba na uku tim ɗin masu imani ne da tim ɗin kafirai kawai amma ba zai yi ba a musulmin kuma a ce a to ai akwai 'yan najeriya akwai kuma musulmin chadi akwai musulmin nijar akwai musulmin kaza a musulunci da musulmin najeriya da na chadi da na nijar da na morocco da na saudi arabia duk musulmi ne bambancin ku kawai ya fi tsoron allah ga wani can a cikin saudiya gidansu ba nisa da ɗakin ka'aba ga ka a hausawa ɗan fulani ‘yan kifi ila ma gidanku kusa da bola amma ka fi shi takawa da imani ka fi shi a wajen Allah ba ruwan Allah da kusancinsa da ɗakin ka'aba wannan wani abu ne daban an gane wannan karatun falkafirul mu'adilil islam kafirin da yake adawa da musulunci aduwwul lil muslim makiyin musulmi ne ko daga wani bangare yake wannan ita ce kaida kar kawai ka dinga sassautawa kana kaunarsa saboda yana cikin club din da kake so babu wata kauna tsakanin kafiri da musulmi babu kana son club din su kai dan Manchester ne ko dan Real Madrid ko dan Barcelona ko dan waye amma ga wani musulmi shi kuma ba a tim din kai yake ba wannan yana daga cikin mafi sharrin hadarin bal musulmi ne amma ba a tim ɗinku yake ba ba ka son sa amma ga wani arne a tim ɗinku shi kake so na ba ta gane da haka fal kafiru ana so ka gane kuma su kafirai a haka suke ba ruwansu da kai musulmi ne ba ruwansu da iyawarka ba ruwansu da gogewarka ba sa kaunar ka kawai an ce an taba hira da wani dan bal aka cewa kuma duk musulmin mu da matasan mu an ce suna kaunarsa aka cewa ya fiki a duniya ya ce musulmi lokacin da kai kuma kana nan kayi aski irin nasa ka sabule wando irin nasa kana yin al'adu da ɗabi'u lalle sai ka zama irinsa lokacin da shi kuma duk wannan farin jinin da ƙaunar da kuke nuna masa bai ɓoye aƙidar sama da adawarsa ya ce ba wanda yake ƙi a duniya irin musulmi kai kuma naka saboda damsul basirati ta mai lahallari shi kuma ba wanda yake so sai shi wannan kalmar da ya faɗa shi ko a jikinsa ba ta sa ya ji baya son sa ko daidai da sakan ɗaya kawai saboda ya iya bal ko yana cikin tim ɗin da shi yake so malaike ta fal kafirul mu'adilil islam duk kafirin da yake adawa da musulunci aduwun wannan maƙiyi ne lil muslim ga musulmi walau kana jaruhu fi waɗanihi ko da makocinsa ne garin su ɗaya sai ka ƙaunaci wani musulmi da yake can bangon duniya ka ƙi wani kafiri da kuke gari da yake makocinka wannan kusancin ba shi da amfani wancan wancan au ahadun ban au ahadu bani qaumi ko kuma ma wato kafiri mai adawa da musulunci zaka same shi musulmi shi ma ya jazare da shi maƙiyin musulmi ne ko da kwa ɗaya ne daga cikin 'yan ƙabilarsu ko da ɗaya ne daga cikin 'yan ƙabilarsu malam ce bal bari wannan zancen ma walau kana akhahu li abihi wa ummihi ko da ɗan uwansa ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ba ƙarshen kusanci kenan ba ko da ɗan uwansa ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya amma kafiri ne to yana nesa da kai fiye da musulmin da yake can bangon duniya kun fi kusa da shi ana gaya ma tsarin musulunci ne ba tsarin wato gurguzu ko tsarin kaza ko tsarin demokuraɗiyya ko kaza ba zama irin na musulunci haka yake shi yasa sahabbai daga nisan duniya suka dinga zuwa suka dunkule suka zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya ba bambanci ukhuwa islamiyya kenan qala ta'ala ubangiji ta'ala cikin suratu al-hadid al-mujadala aya ta 22 yace la tajidu qauman Allah ya ce ba za ka taɓa samun wasu mutane ba la ta ji ƙauman ba za ka taɓa samun wasu mutane ba yuminuna billahi da suka ce sun yi imani da Allah wal yawmil akhiri kuma suka ce sun yi imani da ranar lahira yuwaduna kaga suna ƙaunar man haddallah wanda yake faɗa da Allah wa rasulahu da manzansa ba zai taɓa yiwa ba ba za ka taɓa samun mutanen da suka ce sun yi imani da Allah da gaske sun yi imani da ranar lahira kuma at the same time ka same su kuma suna ƙulla ƙauna da wanda yake faɗa da Allah da manzansa Allah ya ce walau kana aba'uhum ko da iyayensu ne a ƙarshe kenan ba ballantana wani ɗan balma da bai ma san kana yi ba ko da iyayensu ne ba su san Allah ba su san manzan Allah suna faɗa Allah da suna faɗa da Allah da manzo to zaka samu wannan ɗan nasu da ya imani shi kuma baya ƙaunar su shi sa ka koma tarihin sahabbai akwai sahabban da da hannunsu suka kashe iyayensu a wajen yaki wajen jihadi akwai wanda kuma murna ya dinga yi shi ya kashe babansa a wajen yaki akwai wanda suka kashe yan uwansu na jini a wajen yaki wajen jihadi fi sabilillah wannan ita ce ukhuwa islamiyya Allah ta'ala ya ce walau kanu aba'ahum wai koda kuwa waɗanda suke faɗa da Allah da manzansa ɗin nan iyayensu ne au abna'ahum kai ko ƴaƴansu ne da suka haifa au ikhwanahum ko ƴan uwansu ne au ashiratahum ko danginsu ne ba za ka taɓa samun me wanda yace yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira kuma kaga yana kaunar wanda yake faɗa da Allah yake faɗa da manzon Allah to me kenan ka san wannan makiyin Allah ne makiyin manzon Allah yana faɗa Allah da yana faɗa da Allah da manzansa kuma ba ka da masoyi sai shi anya imanin nan kuwa akwai aya tambaya Allah ya ce ba za zuciya ɗaya ba za ta iya accommodating ɗin wannan abin guda biyu duk zuciyar da ta cika da imani ga ƙaunar Allah da manzansa a cikinta kuma ga ƙaunar makiyin Allah da manzansa duk an gwamutsa a ciki wannan babu zuciyar da za ta iya ɗaukan wannan karka yaudari kanka waƙal Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amun ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a kaji fa yanda alwala'u wal bara'u yau ake yi in kana jin wani karatu da ake cewa alwala'u wal bara' to shi ne karatunmu na yau duk wanda ba kai ba kawai ya ja gefe kawai shi ne alwala kawai naka naka ne kawai mutum mai imani kawai shi ne uwanka albara ka buban kuɗa aka duba shirme wai siyasa ita take raba wannan ya ta raba ɗa da uba abinda bai kamata ya zama ya raba ba wai shi ke raba shirman na duniya manufa manufofi ne din na neman duniya amma sai ga wannan wan yana wata jam'iyya wannan yana kuma ba a ga mu ciji to me kenan rashin wayewa da kidahumanci ga inda ya kamata a nuna kaunar da kiyayya kuma ba nan ake yi ba ko ga a tim din bal din uba yana wani tim din kuma ana ta jijjefa wa juna magana shi ma uban ya zama alaji karami Allah ya kiyaye ya yi wallazina amanu Allah ya ce ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhu aba'akum kar ku kuskura ku riki iyayenku wa ikhwanakum ku riki yan uwanku awliya su zama masoya in istahabbul kufra idan suka zaɓi kafirci alal imani akan imani kaji fa babanka sai ya zaɓi kafirci akan imani ya baka bashi hatta annabi ibrahim da ya dinga karanta wa mahaifinsa ai daga baya an ji barranta suka yi bara'a yi falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi mai tabarra'a minhu haka Allah ta'ala ce da annabi ibrahim dukkan hujjoji da bayanai suka tabbata cewa wannan mahaifin nasa makiyin Allah ne annabi ibrahim sai ya ja layi ya baran baran da shi da haka Allah ta'ala ce wayanda suka yi imani ba za ka same su sun rike iyayensu ko ƴan uwansu a matsayin masoya bayan iyayen nan ko ƴan uwansu sun zaɓi kafirci a madadin imani to ba za ka taɓa samun masu imani su kuma suna ƙaunar su ba ballantana mutumin da ba dangin iya ba na ba ba gari bai haɗa ku ba yare bai haɗa ku ba ɓangare bai haɗa ku ba launin fata bai haɗa ku ba addinin ma bai haɗa ku ba kuma shi ka kwakuso kace shi kake so wannan akwai tufka da warwara ko suratu tauba aya ta 23 la'ati dada bil ansabi wal aulan wal alwan la'ati dada ba a la'akari ba a lissafi bil ansab da dangi wal alwan da launin fata ba abin lissafi bane wannan Allah ya sa a Kano ba mai danginka wannan sai kuma mai Allah ya sa ka fi kowa kyau so what la'atida da bil ansab wal alwan launin fata ba abun lissafi ba ne dangantuwarka da gida kaza ko ƙabila kaza ko famili kaza masu kuɗi ko masu ilimi ko masu wata sana'a ko masu mulki wannan bai zama wani abu ba kuma yi روى البخاري إمام البخاري يروي حديثي أن أبا ذر وبلالا أبو ذر الغفاري ده بلال ابن أبي رباح رضي الله عنهما الحبشي بلال الحبشي كاجو بلال ابن رباح الحبشي الحبشي متوم ينا كنا حبشا حبشا ناني حبشا إثيوبيا كو إثيوبيا wannan taka ko to daga nan bilal ɗan nan ne ɗan ethiopia ne to wata rana sai suka samu sa'insa da shi da abu zarril gifari radiyallahu anhuma wakilahuma kuma duk waɗannan sahabban guda biyu minas sabiqin al-awwalina suna daga cikin sahabbai na farko farko da suka shiga musulunci ta ba sai suka yi fada suka fusata ma'ana suka yi sa'insa sai kowa ya fusata wa fi suratul gadab a cikin fushi ƙala abu zarrin li bilal sai abu zarrin gifari ya ce wa bilal ya bi sauda ya kai ɗan bakar mace sai shi abu zarrin gifari tun da shi farar fata ne sai ya aibata bilal da launin fata sai ce ya kai ɗan bakar mace fashakahu bilal ila nabi sallallahu alaihi wasallam kalmar sai ta tsaya wa bilal ai an wuce wannan ka aibata ni da launin fata kuma sai ya kai shi ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li abi dharr manzon Allah yasa aka kirawo abu dharr sai manzon Allah ya ce wa abu dharr ayyartahu bi ummi ka aibata shi da mahaifiyarsa saboda mahaifiyarsa ba balarabiya bace saboda launin fata ayyartahu bi ummi yanzu ka taɓa mutuncinsa ta hanyar aibata shi da mahaifiyarsa inna kamru'un ka duba abu zarrin yadda yake da tsantseni da gudun duniya amma annabi ce inna kamru'un fi ka jahiliyatun kai dai mutum ne har yanzu akwai sauran maguzanci tare da kai har yanzu baka gane cewa babu bambancin launin fata ba bambancin yare ba bambancin bangare har yanzu ba gane ba kai inna kamru'un kai dai wato abuzar har yanzu mutum ne da fi kam wato imru'un fi ka jahiliyatun har yanzu akwai jahiliya da maguzanci maguzanci tare da kai ka duba irin kalmar da annabi ya amfani da ita wajen gaya wa abu zarrin magana don kawai ya aibata bilal da launin fata wannan hadisin imam bukhari ya ruwaito shi hadisi na 30 imam muslim hadisi na 1661 dukkaninsu sun ruwaito wannan hadisin a cikin kitabul iman daga abi dhar shi abu zarrin din da kansa shi ya ruwaito hadisin lokaci yayi to bari mu ƙara waɗannan a gurguje sai mu an abi dharrin annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lahu an karbo daga abi dharrin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abu zarrin unzur ya ce look abu zar ya ce abu zar ka duba fa innaka ka sani kai lasta bi khairin min ahmara wala aswada kai baka fi wani mai farar fata ba ko bakar fata kar ka ɗauka dan kai farar fata ne kaman ka fi wani mai bakar fata kai a matsayinka na fari baka fi mai bakar fata ba kai a matsayinka na baki baka fi mai farar fata ba illa an tafdulahu bi taqwallah sai fa in ka fi shi da tsoron Allah wannan hadisin Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin musnad din sa hadisi na 21407 yace kuma sahihun li ghairi haka al-Iraqi a cikin takhrij ahadith al-Ihya hadisi na 388 yace rijaluhu thiqat sannan suyuti a cikin asagir ya hassana wannan hadisin hadisi mai lamba ta 2740 sheikh nasiruddin albani ya kawo shi a cikin gayatul maram shafi na 308 daga abi dhar wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi yace annasu banu adam mutane dukkanin su fa yan adam ne wa adam khuliqa min turab to ina wani musu ina wani fifiko annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk mutane fa ƴaƴan adam ne shi kuma adam ɗin nan daga ƙasa yake daga turbaya yake dan kawai Allah ya kaddara kai fatarka tana da haske shi kuma fatarsa tana da duhu da kai da shi ɗin duk origin ɗinku daga adam ne da balarabe da mutumin china da mutumin india da inyamuri da waye da duk gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk daga adam muke shi kuma adam ɗin nan to me na tinkaho me na cika baki me na homa me na fariya da launi me na fariya da bangaranci me na fariya da kasanci dukkaninku origin ɗinku daga adam kawai dogon tarihi ne ba ma iya rikewa da haka ba zan iya gane ni ta ina muka haɗu da malam ba amma mun haɗu shi kuma ta ina suka haɗu da malam shi ma sun haɗu ta kaka na akila tsakaninsu akwai kakanni wajen guda goma sha biyar in an bi tarihi da za a iya ganowa za a gano tsakanin malam da wannan sun haɗu ta kaka na goma sha biyar tsakaninsa da mai rikodin kuma kaka na hamsin da biyu suka haɗu musnad hadithi na 8736 kuma hadithi ne hasan imam tirmidhi a cikin almanaqib hadithi na 3955 ya kuma hassana shi imam abu daud a cikin al'adab hadithi na 5116 sannan shek nasiruddin al-albani ya hassana wannan hadisin a cikin gatul maram shafi na 309 hadisin abu dhar a hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda sai mu tsaya a wannan gabar an ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik